الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha daya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad alhassan hussein bin mas'udin albagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da al'imamul bagawi sharihu sunna ya bibiyi ayoyin alkur'ani mai girma da suke karantar da tauhidi suke karantar da abin da ya shafi aƙida ya taro su waje guda ya biyo baya da hadisai da asarai da fassarorin malaman farko yana ƙoƙarin fassara waɗannan nassoshi da su muna roƙon Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin babin da malin ya kawo da ke bayani dangane da manya-manyan zunubai alaƙan wannan babi da kuma littafin da ke bayani akan imani kasantuwan manyan zunubai suna rushe tauhidi suna nakasa imanin bawa to sai al-imamul bagawi ya girke wannan babi domin ya tsoratar da al'umma ya zan sun taka tsantsan game da irin waɗannan ɗabi'u na zunubai waɗanda suke manya ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a karatunmu da ya gabata idan ‘yan uwa ba su manta ba malin yana kan yi mana sharhi ne akan hadisin da malin ya kawo da ke bayani dangane da abubuwa guda bakwai waɗanda suke hallakarwa. da annabi ya faɗi wannan hadisi sai sahabbai suka yi mai tambaya waɗannan abubuwa guda bakwai ya suke annabi sai ya lissafo su daga ciki sai ya ce da cin riba riba tana daga cikin zunubai manya-manya wanda suke hallakar da duk mutumin da yake mu'amalantanta daga ciki muka ji hadisin annabi da ke cewa riba tana da ƙofofin bala'i ƙofofin musiba abubuwan asha da Allah wadare tattare da ita har ƙofa ɗaiɗai har saba'in da uku annabi ya ce mafi sauƙi daga ciki shine kamar mutum ya sadu da uwar shi an gane wannan da kyau ko wannan musiba ne ba ɗan ƙarami ba to kasantuwan mun yalwata harshe a wannan ɓangare domin riba mun karanta mun ji Allah madaukin sarki yana sanar da yaƙi ga duk mutumin da yake mu'amalantanta sai mu ga dacewan mu tsaya mu fayyace ma al'ummanmu lungu da saƙo na hada-hadan kuɗi da suke yi domin kada su fada harkan da zai zama akwai riba a ciki daga ciki shine muka ɗauko hada-hadan banki da kuma irin abin da ake ƙara ma mai ajiya a bankuna na abin da ake ce mashi fawa'id ko kuma interest waɗannan abubuwa ne wanda suke da haɗari a rayuwar musulmi ya shige su ba tare da yana da cikakken ilimi a kai ba to karatunmu ya tike inda muka ɗauko littafin alfikihul islami wa adillatihi الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها نفروفيسو وهبة الزحيلي آه، الزحيلي أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق shi wannan malami da ya rubuta wannan littafi profeso ne wanda yake ɓangaren fiƙihu da usulin shi a jami'ar dimashq a kulliyatu shari'a mun dauko wannan bayani a cikin mujalladin shi na biyar shafi na ɗari uku da casa'in da biyar allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kusan malin da ya kawo fawa'idul masarif interest da ake ƙara ma mai ajiya a asusun da yake adanawa a banki kai tsemala ya ce wannan kudin da ke ƙaruwa ko da silalla ne ko 'yan kwabbai ya ce haramun haramun haramun an gano wannan da kyau ku wannan ƙwararren malamin fikihu ne a tsari kuma na zamani shi profeso ne a ɓangaren fikihu wa usulihi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a cikin bayanan da malin ya fara gabatar mana a wancan karatu namu da ya gabata yana cewa fagage na yada labarai na zamani sun wayi gare da wani irin afke da wani irin kutse wanda aka kutso da wasu fatawoyi da wasu fahimtoci cikin al'amarin addini dare ɗaya kwatsam aka waye gari kawai sai ga irin waɗannan maganganu suna yawo a bakin ɗalibai aka tambaye su kai ina kuka ji suka ce malamai ne suke faɗa su wasu malamai aka ce da wane da wane da wane ma a ina za mu gani sai ga sha intanet a kowane fagagen yada labarai na zamani jaridu ne mujallo ne rediyoyi ne tv ne saƙon kadda kwana ne ana ta yawo da irin waɗannan fatoyi ana cewa wai babu riba a hada-hada da banki a taƙaice suna cewa babu riba a cikin kuɗi irin na naira ko dala sefa ko riyal da sauran kuɗaɗe da a yau 'yan kasuwanmu suke hudda da hada-hadan kasuwanci da su to wannan mala ya ce kuskure ne to amma saboda adalcin zance na irin waɗannan gogaggu kuma fitattu ƙwararrun malamai suna ba kowane fage kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin duk mutumin da yake da bakin faɗin magana ya faɗa a ji shi abin da ake nema ga duk abin da mai faɗin magana zai faɗa to shi ne ya zo da ƙwaƙwaran dalili ya zo da hujja gamsasshiya idan ya zama akwai fata wanda ta riga nashi to ana da buƙatan ya zo da dalilai da zai warware waɗannan fatawoyin tukuna sannan ya zo da nashi ya nemo sabbin dalilai da hujjoji da zai gina ta an gane wannan da kyau ku amma in ba haka ba to sai zama kawai ta'asa da taɓargaza da hayaniya ya kawo a fagen ilimi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa min hazil hajama daga cikin wannan darar mikiya da abke da aka yi mafagen ilimi a wannan lokaci ma ka taba sayyid fahami huwaidi rubutun da aka samu sayyid fahami huwaidi ya yi fi mujallatul arabi a mujallan nan mujallatul arabi al'adad wacce ta fito fitowa na ɗari uku da arba'in da ɗaya a watan april a 1987 mun gano wannan da kyau ko 1987 ita wannan jarida ta fito da wannan muƙala da wannan malami sayyid fahami huwaidi ya rubutu a kanta wanda ya daidai da watan sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da bakwai an gane kusa ƙalla yau shekarun da yawa kusan shekara talatin da wani abu ishirin da ishirin da tara mun gane talatin da ɗaya shekara talatin da ɗaya ka kalli lissafin addini ba lissafin ku na buko ba yau muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yau shekara talatin da ɗaya da yin wannan maganar shi yasa ba sabuwar fatawa ce da wani zai zo yau yana bugun kirji cewa ya gano cewa wai babu riba a naira ko a dala ko sefa ko riyal ko ɗaya daga cikin kuɗaɗe da ake mu'amalan ake mu'amalan kasuwanci da su ba a fatawa ne na tintini a yan san da fatawan tintini ko malamai sun san da su sun sa giredin ilimi sun nike ta yanzu ɗauko ta da ƙoƙarin yayyafa mata ma'ul hayati ba za ta tashi ba an gano wannan da kyau ku da ɗaɗɗiyar fatawa ne na tintintintini ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa ɗalibin ilimi natsuwa yake a duk lokacin da ya ji zance kowa ko ke faɗin wannan zancen in ya ƙare abin da ake so da duk wani wanda yake ɗalibi ne ko malami shine ya koma ya je ya bincike na keke da keke na ilimi akan duk abin da ya ji kafin ka ce daidai ne ko ka ce ba daidai ba ne je ke bincike an gano wannan da kyau ko kene ta wannan fatawa kun ji an faɗe ta shekara talatin da ɗaya da ta gabata kila wanda ya shahara da wannan fatawan a yau da za a zo a ɗebe shekara talatin da ɗaya a cikin shekarun shi za a bar shi da kingin abin da bai kai haka ba an gano wannan da kyau ku don mai yiwa in aka cire shekara talatin da ɗaya cikin adadin shekarun shi bai gama haɗa wayo ba allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala ya ce naƙilan an alim ya yi ƙoƙarin ɗibo maganganun da ya gina a kan fatawan shi da yake son karewa an alimin daga wani malami wanda ya muhawalati bin ƙauli fi ibahati fawa'idil idan ƙoƙarin shi da ƙwazon shi na kawo wannan magana da ƙoƙarin kwakusowa da wawuso maganganun malamin shine ya halattar da riba ko interest ko fawa'id al-masarifiya kuɗin da ake ƙara wa mai ajiya a banki ya ce wai wannan halal ne al'idani filbunuk kudin da ake ƙara masu yin ajiya a cikin bankuna wa adami al'itimadi ala mabda'in kuma yana ƙoƙarin yi magana mai gauni akan cewa bai halatta ga malamai masu fatwa su jingina da maganan da ke cewa kullu ƙardin jarra manfa'an ko kullu ƙardin jarra naf'an fahuwar riba duk wani rance duk wani bashi da ya jawo maka amfani ko ka ce duk ajiyan da ka yi wannan ajiyan ka je katarar da ya kawo ma amfani fahuwar riban to wannan riba ne shi wannan malami sayyid fahami huwaidi yana ƙoƙarin nunawa cewa wannan maganar kada malamai masu binciken ilimi ko ɗaliban ilimi da ke ƙoƙarin koyon ilimi ko waɗanda suke ƙoƙarin ba da fatoyi a fagen ilimi su dogara da wannan magana li'adami thubuti kaunihi hadithan saboda wannan magana ba hadisi ba ce wabittali daɗin gushi ma adamu jawazin listi bihi ya ce a kafa hujja ma da wannan zancen wajen a ce wai ajiyan kuɗi a banki kuma a samu ƙarin ɗan wasu silalla a kan ajiyan da ka bayar da sunan interest ya ce bai halatta a kafa hujja da wannan wajen haramta wancan ƙarin da ake samu na banki ba kun gano wannan da kyau ku bayan ya yi ƙoƙarin halattawa sai kuma ya ɗibo gudumin shi ya biya ratse wannan maganan yi mata rotse ya ma kadda ya ce kar ma aka ba hujja da ita an gane wannan da kyau ku to mafi yawancin waɗanda suka dogara da cewa za a iya amfani da interest na banki wannan ƙarin kuɗi da ake ƙara masu ajiya tsammaninsu malaman da ke cewa haramun ne to sun dogara da wannan maganan ne an gane wannan da kyau ko to kaji ɗaya daga cikin fatoyin malaman da suke cewa halal ne an san wannan kuɗi da ake ƙara masu ajiya a banki shine sayyid fahami huwaidi wa minha mala ya ce daga ciki akwai fatwa hazal alam hazal alim akwai fatawan wani babban malami wa huwa doktor abdulmun'im namar abdulmun'im namir bi ibahati fawaid masarif shi wannan doktor abdulmun'im namir ya yi fatawa ƙarara da ke cewa ajiya da ƙari da mai ajiya yake samu a ɗoriyan kuɗin shi a banki ta wannan halal ne shi kuma ya yi wannan magana ne fi jaridatil ahram a jaridan nan mai suna al'ahram a yawmul khamis wanda ake buga ta don ranar alhamis wanda ya yi wannan rubutu a ciki ita ta fito ne a 27 ga watan shawwal hijira tara, kusa akalla shekara 29 da suka gabata almuwafiq wacce ta daidai da ɗaya ga watan jun 1989 miladiya wa minha fatwa mufti misir daga cikin waɗannan fatoyi akwai fatawan da wani babban malamin ƙasar masar wanda yake shine jagorori ko jagoran jagororin masu fatwa na ƙasar masar muftil azhar addiktor muhammad sayyid ɗanɗawi bi ibahati shahadat listismar wanda shi a fatawan shi na farko fatawan nashi na da ƙaidi ya ce idan ka aje kuɗi a banki in ya zama bankin za su baka breakdown na abubuwan da aka yi da kuɗinka cewa an ɗibi kaza an ba wani ko kamfani kaza bashi ga abin da aka samu daga hannunsu ga abin da kai aka ware aka baka sannan abubuwan da aka yi na wahalhalu na cike takardu da yarjejeniya da bincike da kaza ga expenses ɗin da suka biyo baya su ga nasu kasan kai ga nasu kai ga naka kasan in aka yi wannan ya ce to wannan ƙarin da ka samu a kan kuɗinka to halal ne an gane wannan da kyau ko banki na wannan ne ya ce in wannan ne aka yi to shi kenan ya halatta shi kuma yi wannan maganan ne a bakwai ga watan jimadal ula hijirar dubu ɗaya da ɗari hudu da goma yau kusan shekara ashirin da takwas da su gabata wanda ya daidai da bakwai ga watan disamba dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da tara ina fatan mun gano wannan da kyau kaga yanzu waɗannan manya-manyan malamai sun yi waɗannan maganganu na ƙoƙarin halattar da wannan ƙarin da masu ajiya a banki suke samu mai suna interest amma kaji sayyid tantawi a ɗaya daga cikin fatawan shi ga abin da ya kafa ƙa'ida cewa sai idan wannan ajiyar ya tsallake wannan ƙa'ida tukuna to amma sai malam ya ce wa ƙamatul kubura babban bala'i da ya biyo baya bayanin mufti misir shine fatawan da aka samu babban malamin fatawa na ƙasar misra almazkur shine muhammad sayyid tantawi ya fitar da ita qabla rabi' kafin rabi'in thani ya fita hijira 1410 waƙi wa qabla Nufembar kafin watan Nufemba ya fita, kun gano wannan da kyau ko? Ita wannan fatawan 1989 a dai wannan shekarar ne gaba ɗaya, ya fitar da fatawan allazi a hallafihi fawa'idar rabawiyya wanda ya ce kai duk wani interest ma da za a karɓa a banki halal ne li shahadat listismar amma sai an gaya maka yadda kuɗin naka ya haɓaku almutakhassisa bayani na musamman da zai ɓullo da banki da kuma yarjejeniya na keke da keke da aka yi da abin da aka samu da kuma abin da kai aka baka wa qabahu to bayan wannan fatawa ne sai ya fito da wata sabuwar fatawa hijira 1991 yana cewa kai bi anna fawaidil masarif daga yau ma duk wani interest da zai fito daga banki halalun to halal ne fi jami'i an ha'il ardi ya ce a duk duniya ya halatta ma kowa ya je ci gaba da karba jama'a mun gano wannan da kyau ku ya halatta ma kowa ya yi mai ya ci gaba da karba a duniya kuma kowane irin ma interest fa an baka rubutaccen bayani a banki ko ba a baka rubutaccen bayani a banki ba an gano wannan da kyau ku don jama'a annabi tsakani da Allah waɗannan bayanan da aka karanta yanzu ita wannan fatawar da take neman ta zame ma 'yan ƙasan nan matsala sabuwar fatawa ce tsohuwar fatawa ce kenan yanzu idan muke magana akan ita fatawar ba mu yi da kowa ba kenan eh ba mi da da kowa ba yana yanzu muka ce wannan fatowar kuskure ne sayyid fahami huwaidi zai ji da shi ake yi sannan a doktor abdulmun'im namir shi ma zai ji da shi ake yi sannan a doktor muhammad sayyid ɗanɗawi shi ma zai ji da shi ake yi da sauran malaman da za mu zo mu yi magana a kansu da kuma inda suka faɗi maganganun nasu sannan kuma wanda suka yi rubutu suka rubuta littattafai akan matsalar su ma mai magana a kansu an gano wannan da kyau ko sa ba wani abun bajinta ba ne ba wani abun tunƙaho ba ne ba wani abun nuna isa ne da mutum zai ga wai ai ya zo da sabuwar fatawa da zai sa jama'a su kama mai tafi cewa ai yanzu babban malami ne ai mai bincike ne wai kaga ya halatta mana samun kaza wannan babun bajinta bane dan fatowar shirme ce Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa ubayyin huna marahal at-tadrij marahal at-tadrij at-tashri'i fi tahrim ar-riba fil qur'an al-karim mala yace kafin mu natsa cikin lodo bayanai da za a gamsar da kai cewa fatawan waɗannan manyan malamai ma da wasunsu ba daidai ba ne kuskure ne ya saba ma alkur'ani da sunna da ijma'in malaman musuluncin duk duniya to za mu biyo baya za mu fara da bin matakai marhala bayan marhala na matakan da aka bi sannu-sannu wajen shari'a da ta shar'anta haramcin riba a cikin ƙur'ani mai girma mana sai an biyo maka matakan da ƙur'ani ya bi ɗaya bayan ɗaya kafin ma ya ce riban haramun ne sannan da bayanin yadda ma ita riban take a haƙiƙani tukuna mala ya ce wa azkurul ahadisan nabawiyya a thabita kuma za mu ambato hadisai na annabi tabbatattu subutan la shakka fihi tabbatuwan da ko shakka da tambaba babu a ciki wal mubayyina limadlulin riba wanda suke bayanin dalla dalla filla fillan abin da riba ke kunshe da shi kama azkuru ma alaihi qawanin duwal arabiyya mala yace haka ma dai za a zo za a bayyana ƙa'idoji na tsarin gudanar da gwamnati na ƙasashen larabawa fi ƙadiyyatin riba dangane da ita wannan matsala ta riba ya tsarin mulki tsarin gudanar da hada-hadan kasuwanci da cinikayyan kuɗi a ƙasashen larabawa suka tsara yanda al'amuran bankuna da al'amuran kamfanoni ko fagage da suke hada-hadan kuɗi suke a ƙasar larabawa sun ma'una kishi shubahat ma da ya ce sannan in biyo baya in tattauna shubuhohi allati yuthiru halka'ilona wanda masu fatawa bi ibahati fawaidil masarif alhadisiyya wanda suke kokarin halattar da wannan hada-hada na riba da sunan interest na bankuna na zamani suke kokarin kwasaso irin waɗannan shibohi su kawo cikin al'umma mala ya ce zai ba ɗaya bayan ɗaya ya niƙe waɗannan shibohi wanda suke kawowa don su jefa al'umma cikin ruɗani jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ilman bi anna majma'il fiqh al-islami lirabitat al-alam al-islami wa majma'il fiqh al-islami al-munbasik an munazzamat al-mu'tamar al-islamiyya سنة ست وأربعمائة وألف هجرية ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة خمس وثمان وثلاثمائة وألف هجرية الموافق بخمس ست وتسعمائة ألف ميلادي انتهت إلى أن فوائد المصارف من الربا الحرام انظر كتاب الدكتور محمد علي السالوس في الرد على إباحة الفتوى المبيحين wannan wata magana ne wanda malin ya kawo ta domin ta zama waigi ga duk abin da waɗancan suka faɗa kafin aje a kawo maka bin matakan da ya ce zai bi na bayyana maka ƙa'idoji da hanyoyi da tadriji da Allah madaukin sarki ya bi wajen haramta riba don kar maganan ta yi tsawo ka ce a'a har yanzu baka ji an kawo magana na nike fatawansu sayyid tantawi eh sa abdul mun'im numer da sauran waɗanda suka ce a iya cin riban ba kun gano wannan da kyau ko to sai malai ce ilman muna sani bi anna majma'il fiqh islami cewa zaunannan kwamitin nan na fiqihun duniya للرابطة العالم islami wanda aka kafa shi a gamgamayyan ƙasashen musulunci da suka fitar da manyan hamshakan malamai ƙwararru fitattu na fiƙihun duk duniya aka zaunar da su ƙwararru na duk duniya suke rabidatul alamil islami suka zauna suka tattauna za mu ji me suka tattauna sannan wa majma'ul fiqhil islami da kuma gamamman taron nan da aka yi na duk duniya na hamshakan malaman fiqihun duk duniya al-mumbathaq an munazzamatul mu'tamar al-islami wanda aka tsara a bisa taron da aka kira na conference na fiqihun duk duniya wanda waɗannan taruka guda biyu an yi ne hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da shida shekara nawa kenan talatin da biyu shekara talatin da biyu da sa gabata ake wannan taron na malaman fikihun duk duniya akan wannan matsala na interest da ake ba mutane sakamakon ajiya a banki wa majma'il buhusul islamiyya bil qahira sannan akwai taro na manya-manyan malaman fikihu masu bincike mai zurfi wanda aka yi a ƙasan masar a garin alkahira hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyar yau shekara nawa hamsin da hamsin da uku shekara hamsin da uku da ya gabata wanda ya daidai da 1965 miladiya intahat waɗannan taruka sun kai ƙarshe ne akan anna fawa'idul masarif interest da ake sawa na banki minar riba alharam riba ne kuma haramun ne mun gano wannan da kyau ku manyan malaman fikihun duk duniya ne suke wannan tarurrukan bayan sun yi a 1965 hijira 1385 sannan suka ƙara yi a 1406 suka ƙara jaddada cewa wannan interest da ake sama mutane a cikin ajiyan da suke na banki haramun ne wannan bayani mala ya ce unzur kitabin Dr. muhammad ali salos ka duba littafin Dr. nan muhammad ali salos في الرد على إباحة فتوى مبيهينا da ya rubuta littafin yana raddin fatawoyi na waɗanda ke cewa wai cin riba a irin wannan yanayin halal ne littafi ma ya rubuta gaba ɗaya yana niƙe su ina fatan mun gano wannan da kyau idan mutum ya ɗauko irin wannan fatawa na sarra yana kawa sai ce sai an kawo mai fatawan malikiya muna tafi mun gano wannan da kyau ko dama annabi Allah ya aiko shi da malikiya ne in gaga mutum yana wannan ko ya rasa inda zai kamo ya tattaro dalili ne nan gaba ma ana nan zai ce sai an kawo mai fatawa yar gidansu domin ta malikiyan ta tabbata to dole ya ja da baya kuma dole ya nemo wani abin da zai kawo jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa irin waɗannan fatoyi banda ruɗani da fitina da rikici ba abin da suka haifarwa cikin musulunci yasa an ga karanta abu ka je ka samu malamai da suka riga ka a wannan fannin ka tambaye su ka je ka samu malaman da suka riga ka a wannan fannin kai bincike game da al'amarinsu in a ƙasan ku babu ka bincika a duniya mana ba kai ne kaɗai malami ba ko ba kanka ne aka fara ilimi ko fara fatawa ko aka fara hawa babban kujera ba ina fatan mun gano wannan da kyau ca nake din malamin da yake tinkawo da ilimi a duniyan nan wasu suka karantar da shi da ilimin ya zo duniya ba malaman shi ne suka karantar da shi ba ina suke malaman an gane ina suke idan sun mutu akwai sawo'insa ilimi ko wanda suke sama da su sai a je a bincike duk wanda za a gan shi a duniyan nan yana bayanin ilimi ɗalibin wasu ne ko ya karatu a wajensu ko bai karatu a wajensu ba inda wani zai buɗe baki ya ce zai magana akan wannan kadiyar to za ka ji cewa shi mai maganan na yanzu to ma bai ma san abin da ma yake faɗin ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in baka san harka ba ka ja baki kai shiru a kanta in kuma sai da wani ne ya faɗa za ka yi ƙoƙari a jikin nashi ka ɗibo naka za ka faɗi ne ina fatan mun gano wannan da kyau in kana son kai magana ka je ka samu malamai su koya ma tukuna Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to malam bayan da ya girke wannan igon ya kalli waɗancan fatoyin na waɗancan malaman to zai komo ya bayyana mana alkawarin da ya mana na zai bayyana mana matakan da Kur'ani ya bi domin me haramta riba ko da sauran matakan da ya ce na ce maku wannan fatawan na waɗannan hamshakan malaman duniyan ya kawo ta ne te gadin wancan fatoyin kafin ya dawo yanzu kaga in ba ɗalibin ilimi ba ne ya zo zai wuce ne ko ya zo ya ji fatawa ne kadai to ya ji ga wannan kaga an yi maganin wancan shubuhar to sannan za a biyo ɗaya bayan ɗaya ba sauri muke ba ba gaugawa muke ba muna neman ilimi ne kuma wannan harka ce wacce in baka ciki wani yana ciki annabi ya ce ƙarshen duniya riba za ta zame ma al'umma musiba in baka ci ba wani zai tada ƙoran ta shafe ka an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu awwalu ha na farko mala ya ce taƙabihu fi'ilil yahudi alladhina ya'kuluna riba wata shiniya alaihim Allah madaukin sarki a cikin Alkur'ani kafin ya zo ya ce riba haramun ne ya fara da bayani ne akan cewa aikin da Yahudawa suke yi to mummuna ne aikin memuni ne abin da suke yin ba daidai ba ne allazina yakulunan riba Yahudawan da suke cin riba wata alaihim da kuma faɗin kausasan maganganu masu gauni a kansu kaga a nan mataki ne da allah maɗaukin sarki ya fara biyowa ne ya nuna wa musulmin riba ba ta da kyau domin ga wasu can da suka gabata suna mu'amalar riba irin yadda kuke yi ana ta hantaransu ana ta sukansu ana yaƙansu da kalmomi na haramci ana nuna abin da suke ba daidai ba ne kai kafin a zo kanka ya kamata ka gyara zama jama'a mun gano wannan da kyau ku fi kaulihi ta'ala wannan ya tabbata ne cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhuti samma'una lil kadhibi yahudawa mutane ne da Allah madaukakin sarki yayi su da san sauraron ƙarya duk inda aka ɗauko gaskiya ba sa maraba da ita amma duk inda aka ɗauko buhun ƙarya ana zazzagewa to za su kasa kunni da su za a raba gadon wannan ƙaryar a kaluna lissuhuti sannan maciya haramun ne duk inda haram yake duk inda harka na cuwa-cuwa cuta da damfara ha'inci da rashin gaskiya yake to yahudawa su ne jagororin wannan harka an gano wannan da kyau ko wannan ita ce aya ta biyu. a cikin suratul ma'ida sura ta biyar wa ƙauluhu subhanahu wa ta'ala har ila yau da faɗin Allah madaukakin sarki fa bi zulmin minal lazina hadu kaga tare da zalincin waɗannan yahudawa haramna alaihim ɗayyibatin duk wani abu da daɗa muka haramta musu bari muku magana kun san Allah daga sanda jama'a suka zama suna zalunci a kawunansu suna zalunci ga wasunsu na magana ko na aiki na zamantakewa ko na mu'amala kowane iri ne wallahi sai Allah ya haramta masa tsayyibat ta kawo da kusan wannan a gidanka kana zaluntar matanka da 'ya'yanka da ma'aikata wallahi kana wannan ku duk wani abu mai daɗi a gidan nan sai Allah ya haramta maka shi ke uwar gida ki bincika ki duba tsakaninki da Allah kina zaluntar mijinki kina ha'intan shi kina mai rashin gaskiya na magana ko na aiki ya ba da umarni ki take gehani ki ƙibi kina cuwa-cuwa da yaudara kina ƙin jin maganan shi da ha'inci kina ansan ziga a kan shi kina yin abubuwan da yake hautsina zamantakewan gidan nan kina yi kuna gaba kuna rashin jituwa da juna kuna abubuwan da shari'a ta hana wallahi sai Allah ya haramta muku bat a wannan gidan a gari in ya zama haka a ƙasa in ta zama haka ya zama abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a bari mutane sun isu bari suna ƙarya suna yaudara saba alkawari cin amana faskanci na gaɓai da ababe daban-daban daban iri-iri wanda nassoshi sun tabbata akan cewa babu kyau a bari al'umma suka yi ƙimime suka shafa ma idansu toka suka sha kulatin ɓangaro suka ci gaba da yin waɗannan abubuwan wallahi duk wani tsayyibat sai Allah maɗaukin sarki ya haramta musu iri-kiri abin da ka fi ƙarfi ka rasa wai ta yaya fi ƙarfinka abin da kake da dama a kan shi ya zama yana da dama a kanka wayya wannan abin yake faruwa a haka kuma duk ƙoƙarinka duk himmanka duk ƙwazonka sai Allah maɗaukin sarki ya ɗanɗana muku wannan kuɗar Allah ba zai bari ba har sai in kun koma kun gyara mun gano wannan da kyau ko inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wallahi sai in kun gyara in kun canza in kun musanya kuka tuba kuka cire girman kai da jiji da kai da nuna isa masu haƙi kuka maida masu da haƙƙinsu kuka tuban mu Allah kuka nemi yafiyan junanku to Allah madaukin sarki zai maida muku da arzikinku in ko ba haka ba to aje ko ba haka ba ai dai jiki magayi fa bi zulmin min allazina hadu sakamakon zaluncin yahudawa da cutansu da ha'incinsu haramna alaihim tayyibatin muka haramta masu dadadan abubuwa uhillat lahum wanda a baya suke more ma waɗannan ababen da Allah madaukin sarki ya halattar musu wa bi saddihim an sabilillahi kasira da kuma makircin da suke matafarkin Allah suke ƙoƙarin addinin Allah kar a fahimce shi in ma za a fahimta to a fahimce shi a hagungunce da tara mutane daga zuwa su fahimci saƙon Allah da yi ma waɗanda ke tsaye wajen isar da saƙon Allah makirci da yi ma saƙon Allah shi kan shi makirci ta hanyar gurguntar da shi da bankare shi da ba shi fatawa wanda ba shi ne Allah madaukin sarki yake son a ba da shi a haka ba wani yana daga cikin aikin yahudu kuma a ƙasan nan ana wannan ko ba a yi duk jama'an da suka zama haka tayyibat da suke son su samu wallahi sai Allah madaukin sarki ya hana musu wa akhzihimur riba yace kuma da cin riban da suke yi wa qadannuhu anhu alhali fa an hana cin riban nan tun a baya wa aklihim amwalan nasu bil batil da cin dukiyoyin mutane da suke yi da anna ba a bisa haƙƙi ba Allah cewa atadna lil kafirina minhum azaban alima lallai mun tattalan ma'azzaliman cikin su wata irin azaba mai shiga jiki kaga yadda Allah madaukin sarki ya fara kyamatar da al'umma al'amarin riba da illan da ke cikin riba da tururin bala'i da riba take fitarwa amma sai aka fara ga misali da al'ummomin da suka gabace su su ne yahudu aka ce ga bala'in da suke ciki kaga tadarruj ne an saba cin riban nan domin harka ne take samar da kudin shiga sai aka fara bi sannu yanda zuciyarka za ta fara kin abin tana kyaman shi tana jin ba ta son shi saboda Allah baya so kaga an lallasa abin kenan an sarka shi a lokacin da doka za ta fado kibir kenan kai tsaye za ka iya ɗauka ba tare da matsala ba kun gane hikiman alkur'ani ko wanda ita ce aya ta 159 cikin sautin nisa'i sura ta biyar zuwa aya ta 160 daidai allah madaukin sarki ya sa mu dace saniha mataki na biyu attandidu bi fi'ilil arab al na fil jahiliya haka Allah madaukin sarki yake nuna taɓargaza da rashin dacewa da mugunta da ha'inci na mushrikan larabawa waɗanda suka rayu a zamanin jahiliya wa nahayil mu'minina an mahakati fi'ilihim da kuma hana muminai kwaikwayon aiki irin nasu bi ƙaunihi ta'ala cikin faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa ya ayyuhal lazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani la ta'kulur riba kar ku sake ku kuskura ku ci riban nan a du'afan mudha'afa da ake cinta a jahiliya ninkin ba ninkin za mu zo za mu tattauna yana daga cikin shibuhohi da waɗanda ke cewa an san wannan riban banki ba haram ba ne suna cewa ai ba a du'afin mudha'afa ba ce sun jahilci wannan akwai riba wacce take a du'afin mudha'afa da ake ansa a banki malam zai buga mana misali a nan don ita ma wannan mai mata ‘yan wuriya da kadada domin katta kwace don in mun zo gaba ta yi mana saukin mu rafke ta al'umma annabi kun gane wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce wattaqullaha ku faji tsoron Allah la'allakum tuflihun lalle kun ji tsoron Allah to lalle ko za ku rabauta sota ali imran a aya ta 130 ita ce kuma sura ta uku daga cikin jerin giyan surorin alkur'ani mai girma mala ya ce wannan hayu laysa maqsuran ala halatil mudha'afa hani game da mu'amalantar riba ba da riba ko cin riba bai taƙaita ga riban da aka ninninka aka riba ta ba wa inna ma haza qaidul li bayanil waqi wannan qaidin da aka yi na adaful mudafa saboda a wancan lokaci nasu a jahiliya shine abin da ke faruwa mafi yawa a cikin al'amarin hada-hadan kasuwancinsu kun gano wannan da kyau ko to sai aka yi magana ga abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin mala ya ce wa taqbihil wadahi alƙa'im ash-sha'i bainal arabi kuma ana nuna at-taqbih munana al-wada'il qa'im yanayin da ke jagoranci ash-sha'i wanda ya yadu bainal arab wannan riba adafin mudha'afa shine abin da ya yadu kuma shine abin da mafi yawanci suke mu'amala da shi to shine aka komo aka ɗauko aka ce ba daidai ba ne wannan ba yana nuna wanda ba shi ba kuma daidai ba ne an gano wannan da kyau ku yanzu wanda ya zina so goma a yau da wanda ya yi so ɗaya ɗaya suke zina halal ne za ka ce wanda ya so ɗayan nan halal ya yi wanda ya so goma ne yake mai haram din me suka yi sai dai adadin ne na wannan ya fi na wannan amma dukkanin ya sunansu dukkanin ya hukuncin makoman wanda Allah bai gafarta ma ba fa to kaga akwai matsala kenan ya zama dole jama'a tsaya su rika fahimtan waɗannan abubuwan idan Kur'ani ya magana in kai baka san yanda ake wajahar da umarni ko fahimtar bayanai da hukunce na alkur'ani ba shawaran da ake baka kai me kai shuru kawai ka tambayi malamai sai su gaya maka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai yake cewa hina ma yaqridu ahaduhum li akhar qardan li muddatin yanda suke a jahiliya mutum ne zai zo ya samu ɗan uwan shi sai ya ranci kuɗi a hannun shi mu ce misali zai dame da kuɗin nan da wata ɗaya shine limuddatin a aje lokaci da zai biya wannan kuɗin summa ya hullu ajalul ƙardi sai lokacin biyan wannan kuɗin sai ya yi wa ya ajizul mudinu al-muqtaridu an wafa'idainihi wanda ake bin bashin wanda ya je ya ansa kuɗin mutanen kuma ya alkawarin cewa ƙarshen wata zai biya sai a samu ya gaza biyan wannan kuɗin faya ƙula lahul muqtarid al sai wanda ya bashi bashin shine addani sai ce in ma an taqdi aw tarbi ko dai ka biya ko kuma a ƙara ma lokaci a ƙara maka ƙarin kuɗin da za ka biya jama'a mun gano wannan da kyau ko in ma an taƙadi ko dai ka bani kuɗi na yanzu ko kuma in ɗaga ma ƙafa kai ma kai man ƙari fa yazidu lahu fil ajali sai ƙara mai ajali ya ce to wata mai zuwa muqabilu ziyada fil riba shi kuma zai ƙara wani abu akan wannan abun kun gano wannan da kyau ko misali an ba shi dubu ɗari ne in ya tashi biya a ƙarshen watan disamba zai biya dubu ɗari da goma wata ta cika ina kuɗi sai ce gaskiya ba kuɗi sai wanda ya ba shi kuɗin sai ce ko dai ka biya ni kuɗi na dubu ɗari da goma yanzu ko kuma zan ƙara ma zuwa ƙarshen januwari amma kuma za a ƙara ma kuɗi mun gane wannan ka yadda e to ne za ka iya biya ko duka in ya ce to zan biya riban dubu goma gata to yin sai a ce to yanzu za ka biya ni naira dubu ɗari da nawa ha ɗari da ɗari da goma sha biyar an gano wannan da kyau ko ƙarshen watan januwari in ba zai iya biyan wannan interest ɗin ne yanzu da aka ƙara mai goma ba to ita ma da ƙarin ta za ta uwan kuɗin da ƙarin riban ma ya mai jinkiri ita ma da me da ƙarin sau da yanzu yana ka ɗaga mai ƙafa zuwa ƙarshen januwari to zai zo zai biya naira dubu ɗari da ashirin ne to ita kuma dubu goma na kai ita ma za a lissafa mata percentage ɗinta ita ma za a ƙara mata in januware bai biya ba za a ɗaga mai zuwa february to shi ma uwan kuɗin za ta ƙaru riban ma ita ma za ta yi mai za ta ƙaru ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine adafan mudha'afa za ta riƙa ninkuwa tana ƙaruwa tana yawaita shine abin da suke a jahiliya ƙur'ani ya ce kasi wa haza ainu amalul masarif wannan shine ainihin aikin bankuna alhaliya bankunanmu na yanzu litakunul fa'ida zai iya zama misali a ce interest ɗin da za a sama ya zama 7% ne mun gano wannan da kyau ko kashi bakwai cikin ɗari autis ko kashi tara cikin 9% matsalan fayya a juzul madin shi wanda ya ansa bashin sai ya gaza an su da dayin a kan biyan wannan bashin fata za a fa'alaihil fa'ida sai wannan fa'idan sai ce ta nunkuwa fil'ami thani a shekara na biyu ta ƙara nunkuwa fil'ami thalith a shekara na uku wa haka za wa haka za haka za ta tanin kuwa hatta ta kadul fa'ida har sai ya zama interest ɗin ma kaɗai fin nihaya a ƙarshe al'amari ta adulu aslun ra'asul mali ta kusan ma kuɗin ma da ka karɓa wa haziyar fa'ida al-murakkaba wannan shine interest ɗin da ke ƙaƙƙaruwa wallati la ya tanabba halal ƙa'ilun wanda masu cewa riban banki halal ne ba sa faɗakuwa da wannan bi fawa'idul bunuk almuqalliluna wanda suke cewa dan abin da ake ƙara dan kaɗan ne almiqdaruha dan gwargwadon da ake ɗorawa wanda za ka ansa bashin ai dan kaɗan ne wal mubihuna laha wanda suke cewa halal ne wannan ba wani abu bane ba sa lura da wannan abin da bankuna suke yi kuma shine ayin na abin da Allah ya hana wanda mutanen jahiliya suke yi bal inna hazal fawaid aswa'u min ribal jahiliya ai wannan ma nasu ya fi riban jahiliya muni dan Allah jama'a idan mutum ya je ya ansa bashi a banki zai biya nan da wata shida sai bai biya ba sai aka ƙara mai wata shidan nan gaba don Allah suna ƙara mai ko ba sa ƙara mai ba ita ce irin wani na jahiliya ba ba ita ne Allah ya ce kakku an sa riba mu za'afa ba ba ita Allah ya hana ba da wani dalili ne a yau kuma wani zai zo ya ce wai wannan wai ba komi wannan ba wani abu bane a cikin shari'ar Allah kuma a ce wai mu musulmi wanda muke bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wai mu ce wai wannan fatawan wai ba wani abu wai a daina magana a kanta in kana cewa a daina magana kan wannan daidai yake kana cewa me a daina magana a kan alkur'ani kwata-kwata so da kur'ani ne da kan shi ya faɗa ya ce a daina ya ce ya ayyuhal lazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa misali bashin da najeriya ta je ta ce a bankin lamuni na duniya ai an ce tintin an biya ma kudin da aka ci bashin me zama najeriya bala'i ba wannan ƙarin da ke kan ne dinganin ninkuwa ba da suka sun ci haram ɗin har yi masu yawa sai suka ce ma sun yafi ba mu gode ba allah ya isa jama'a mun gane wannan da kyau ko kuma wannan abin haka suke yi yau idan mutum ya iya biya shi ke na zauna lafiya in bai iya biya ba wannan interest ɗin ya ringa ƙaruwa kenan ko a jahiliya ka suke yanzu idan ka zo na baka dubu ɗari za ka biya ni dubu ɗari da ishirin ƙarshen wata sai ya zama ban iya kawo dubu ɗari da ishirin ba sai na zo da dubu ishirin in ba za a ɗaga mu a dubu ɗari kaga na biya kuɗin da na ansa ko me ya saura ba riban ba to wannan riban in baka biya ta ba in za a ɗaga ma ƙafa zuwa watan gaba ita ma faɗa interest ɗinta za ta mun gane haka za ta dan Allah ba haka banki yake ba to dan menene za a zo ana ƙarya ana faɗa ma mutane abin da ba shi kenan ba kawai dan an san mutanen nan jira suke kaɗai a gaya musu su bi ba sa iya binciken ilimi kuma sai mu bari a ɓata ma'anan alkur'ani ita wannan ayan ba ta a kur'ani ne jama'a kuna gane wannan da kyau ko kuma kawai sai dai mutane su rika kallon matsayin masu magana ba sa ganin matsayin alkur'ani da ɓannan da suke kawo cikin addini in da ya riga an yi fatawa kowaye wannan fatawar a ko'ina ne aka yi ta wajibi ne abu wannan fatawan a niƙe ta ko da ko shi wanda ya faɗi maganan ba a ce komai a kan shi ba jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku ita fatawan ba daidai ba ne shi kuma namu ne allah ya shirye shi magana ya ƙare an gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya taimake mu salisuhuma na uku daga cikin matakai sannu-sannu da Allah madaukin sarki ya bi wajen nike al'amarin riba ta harimun riba ta hariman kata'iyyan haramta riba haramci na gaba ɗaya sa ƙafa aka hankaɗe ta aka dirje ta aka nemi asar ɗinta duniya da layara aka rasa malin ya ce wasu murabina da kuma siffanta masu cin riba ko bayar da riban bitta aridi li harbillahi wa rasulihi cewa suna fuskantar yaƙi suna fuskantar fito na fito za su yaƙi da Allah sannan za su yaƙi da manzan Allah yanzu tsakani da Allah ana cewa mutum ya shirya yaƙi da Allah ya shirya yaƙi da manzan Allah kana ɗan uwanmu musulmi dan ɗan abin da yahudu za su baka dan ka ba da ajiya a banki sai mu bakka kai za ka iya yaƙi da Allah ne za ka iya yaƙi da manzan Allah ne yau ko mu mabiya manzan Allah za ka iya yaƙi da mu ne inda wanda zai iya yaƙi da mu ya ce gashi na rantse da Allah kafin alfijir ya kyoto mun tashe ka aiki za mu hau buzu za mu ja alkur'ani da ismullahi al'azam sai Allah ya maka alanka da kawas mun gano wannan da kyau ko in akwai wanda a nan zai ce a yi ya faɗa daga hannu na rantse da Allah za mu yanki ɗaya bisa uku na ƙarshen dare mu zauna mu karanta alƙur'ani mu kira sunan Allah ismullahi azam mu ce Allah gawa ne kai mana maganin shi ka gani Allah maɗaukin sarki sai ya maganinka sai Allah maɗaukin sarki ya nuna maka baka isa ba sai Allah maɗaukin sarki ya nuna maka da kai da tole paper uwarku ɗaya ubanku ɗaya kana nan kaman baka nan sai a ganka sai a ce shiga dawo kuma kana nan Allah kenan wallahi sai ya sakan yaka a cikin me boys man to bayan Allah ma baka iya fada da su ba balantana me abin balantana wanda aka aiko da abin shi za ka yi hankali ko bayi suka ce za su faɗa da kai a matsayinka na musulmi ɗan uwanmu ba za mu bari ba lantana Allah shi sa duk mutumin da yake harka da riba tausaya mai muke muna mai wa'azi muna mai nasiya da cewa ya faji tsoron Allah maganar riban nan ya kokari ya batta domin ba harkan shi bace jama'a annabi kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ga karatu ya karatu ga shi kuma ana nuna man lokaci cewa adadin 'yan mintocin da muka ɗiba za mu tattauna a yau kuma lokacin ya ƙure ga bikin zuwa babu zanin ɗaurawa ga karatu bai ƙare ba ga kuma lokaci ya ƙare ga fage ga ɗan shilinge yanzu ne ya numfasa amma bayan da muka iya haka za mu haƙura mu nemi taimakon Allah madaukin sarki mai kowa mai komi ya raya mu ya ba mu lokaci a karatun da zai biyo bayan wannan sai mu zo mu tashi a gaba na uku sai mu ji sauran hujjoji da dalilai Allah madaukin sarki ya zama tare da mu ya sa albarka cikin abubuwan da muke yi ya kare mu da dukkanin abubuwan da zai sa ya fushi da mu Allah ya tsare mana imanin mu muke cewa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم